بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء أكو قوة شدة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya nam na bokon ne aka yi kuskure? takaddaku ashirin da nawa gaya mu sha tara ko ni dai kawai dai na faɗa saboda ni na ga an rubuta an bani amma jikina sai bani ba haka bane almuhim yau ashirin ga wata ko sha tara? am? ashirin ga watan jima'ad al-akhira shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da nawa? sha tara ga watan uku shekara ta 2017 miladiyya muna darasi na ɗari da ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bidawha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa rahama yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu tattauna ne akan wata matsala guda ɗaya ba guda biyu ba sai dai abin da zai biyo bayanta shin ya halatta mutum ya haɗa kayansa ya ƙulla jaka ya yi tafiya mai nisa don ziyarar wato wani masallaci a duniya ko bai halatta ba ko dai a yi biza ko ba a yi biza ba ko a hau jaki ko a hau mota ko a hau jirgi na ƙasa ko na sama musamman don kai ziyara wani masallaci idan na ce masallaci to mu tsaya akan maganar masallacin ina fatan muna fahimta jayyid malam ya ce ya kawo matsaloli na masallaci to amma so yake kulla alakar maganar da waɗanda suke haɗa kayansu su kai ziyara ta musamman zuwa wasu ƙabarruka zuwa wasu kabarruka na wasu mutane sanannu ko malamai ko kuma manyan mutane to shine malam yake cewa as-safaru ilaiha abu na goma sha ɗaya kenan ko wato yin tafiya musamman don zuwa wani kabari daga cikin kabarruka me yasa ya kawo shi kuma ya kawo maganar masallaci saboda annabi sallallahu alaihi sallama an binne shi dab da masallacinsa katangar kabarinsa tana jikin masallaci kun fahimci wannan da kyau ko so da aka ce aje ziyara ba kabarin aka ce aje ziyara ba a haɗa kaya a yi biza a tafi ba kabarin aka ce aje ba masallacin aka ce idan ka je masallacin ne sai ka ƙarasa kabarin ina fata ana fahimta ya tafi kasuwa asali kasuwa ya je siyayya da ya je kuma sai lokacin sallah ya masa ashe akwai wani masallaci a cikin kasuwa sai ya tsaya a masallacin sai ya sallah yanzu a nan gurin asalin tafiyarsa dan wayayi don ya je kasuwa ne amma dai bayanin zai fito nan ciki kaɗan insha Allah malam yace wa fihi ahadith al-awwal an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى وفي رواية بلفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء أبو هريرة شيني راوي حديث عبد الرحمن بن الصخر daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba a daura sirdi shine tushaddur rihal a daura sirdin abin hawa da ka san jirgin su raƙumin su jirgin su dokin su jirgin su alfadarin su ko ba haka bane ba to ba a daura sirdi akan abin hawa musamman takanas ta Kano a yi tafiya sai dai zuwa masallaci guda biyu wannan guda uku waɗannan masallatan guda uku a duniya ya halatta mutum ya yi tafiya ta musamman dan su ya ce almasjidul haram kamar masallaci mai alfarma haka kawai ka buga kayanka ka haɗa jakarka ka yi biza ka ce kawai za ka je ziyara masallacin makka ne ya cancanta a yi masa ya ce wa masjidin rasul sallallahu alaihi wasallam da masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke madina kaga ya halatta daga nan ka buga abin hawa ka tafi har madina don ka je ka ziyarci masallacin annabi shine fa abin da riwaya ta zo ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa masjidul aqsa sai ko masallaci na al aqsa masallacin baitul maqdis kenan shi ma ya halatta aji hadisi ya yi mana bayani masallacin farko masallaci mai alfarma na makka idan an yi sallah a ciki ana da lada dubu ɗari duk wanda ya sallah a cikinsa Allah zai ba shi lada dubu ɗari masallacin madina yana da lada dubu masallacin al'aqsa yana da lada ɗari biyar duk duniya babu masallatan da suka fi waɗannan daraja kuma duk duniya ba masallacin da aka halatta ka je ka wannan masallaci da sunan ziyara ka yi ibada a cikinsa in ba waɗannan masallatan guda uku ba ko na waye masallacin na hudun ko a ina kuma yake kun fahimci saƙon? a wata riwayar cewa innama yusafaru ila salasati masajid ai ana yin tafiya ne kadai ta musamman a hada kaya zuwa masallatai guda uku masjidul ka'aba ya ce wa masjidi masallacina sannan kuma masjidu iliya da masallacin iliya masallacin iliya shine masjidul aqsa din shine masjidul aqsa din kinan kaga wannan muna da hujja muna da dalili na mu haɗa kayanmu mu yi tafiya na musamman mu je mu ziyarci waɗannan masallatai to kaburruka fa da ake biza a tafi don aje a kai musu ziyara babu dalili babu hujja a kai don toshe kafar karma aje a yi wani abu wadda yake na saban Allah ko bautar wani Allah a ciki bukhari ne ya fidda wannan hadisi akhrajahu al-bukhari bil lafz al-awwal ومسلم باللفظ الآخر من طريق ثاني من طريق إنسان عنه وأخرجه من طريق الأول أصحاب السنن وغيرهم وله طريق ثالث عند أحمد والدارمي وقد خرجت الحديث مبسوطا في الثمر المستطاب wannan hadisin dai lafazin farko imam bukhari ne ya rawaito shi muslim ma ya rawaito shi da lafazi na biyu kun ga hadisan guda biyu ne yawwa ta hanyar wata hanya daban kuma ya ce ashabu sunan tirmizi ibnu maja nasa'i abu dawud duk sun fitar da wannan hadisin wato ta hanya ta farko din hadisin yana da wata hanya ta uku daga riwayar imam ahmad da darimi albani ya ce na da shi a cikin wannan littafi nawa mai suna asamarul mustatab fi fiqh sunnati wal kitab littafi ne mai kyau matuƙa yana da kyau ɗaliban ilimi su same shi ƙwararrai da gaske hadisi na farko kenan حديث النبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد وفي لفظ لا تشد الرهال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى اخرجه الشيخان وغيرهما وله اربعه طرق اوردتها في المصدر السابق واللفظ الاخر لمسلم manzon Allah alaihi salatu wasalam a riwayar Abu Sa'id al-Khudri yana faɗa kada ku ɗaura sirdi ku haɗa kaya ku hau abun hawa ku yi tafiya ta musamman don kai ziyara da sunan ibada sai zuwa masallaci guda uku kawai ya ce masallaci na sai masallaci mai alfarma sai kuma masallaci na aqsa yan wana musulmi idan da manzon Allah ya shar'anta a yi tafiya ta musamman a je kabarinsa to da ya yi ai bayani ko da sai ce bayan na rasu bayan na mutu ku yi tafiyayyeniya ta musamman dan wannan kabarin nawa ku zo ku kawo mun ziyara ku mun addu'a ku mun kaza ku mun kaza to amma abin mamaki annabi bai faɗi wannan ba sai ya sunnanta cewa wanda ya zo masallacinsa to ya masa ziyara abin da yasa na faɗi wannan akwai waɗanda za su je aikin hajji mun ji ana faɗa sai mutum ya je aikin hajji gaba ɗaya sai ce wallahi wallahi shi inda ba dan kabarin manzo ba ma da ma bai zai zo kasar ba gaba ɗaya ba abin da ya kawo shi sai kabarin manzo ku fahimci wannan maganar biza fa ya biya kuɗin hajji yayi niyya labbaika allahumma labbaika kuma a cikin labbaika Allahumma labbaika nan babu maganar niyyar zuwa ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki aikin hajji daban ziyarar kabarin manzon Allah daban amma ana amfani ne da damar tunda an je Madina a karasa a ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake zaune a Madina yana kansa shari'a ne ya je ya gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama da salati kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata to yanzu daidai ne mutum ya ce wai shi inda ba dan kabarin annabi ba da ma bai zo kasar ba gaba daya kenan ba aikin hajjin ne ya kawo shi ba ba umrar ce ta kawo shi ba ziyara ce ta kawo shi to ina ladan aikin hajjin sa kenan kaga a cikin bayanin sa ya nuna aikin hajjin shi tabi'i ne ma'ana aikin hajjin shi wato shi ne yake bin ziyara kabarin ina ta so ne mana bayani ne kada mutum ya juya abin da yake ba shi ba ne ba shi aka nufata ba ya ce shi ne akwai aikin hajji akwai umra mai aikin hajji zai je ya dawafi dawaful kudumi ya yi sa'ayin sayin tamattu'i zai yi ya gama umararsa ya cire kayansa ya jira ranar bakwai ga wata yau tarwiya ya yi niyya aikin hajji ya tafi mina washe gari ya tafi arfa ya je addu'o'i ya sake dawowa ya kwana a musdalifa washe gari ya zo ya jifa rana farko rana ta ɗaya rana ta biyu bai rana ta biyu rana ta uku ya dawo ya yi dawafu al-ifada dawafu hajji ya yi yanka ya yi aski wannan shine aikin hajji complete idan da mutum zai yi aikin hajjinsa gaba ɗaya ya gama bai je madina ba gaba ɗaya to fa aikin hajjinsa ya yi aikin hajjinsa bai tauye ba zuwa madina ƙarin falala ce sai dai wanda ya je madina ya fi wanda bai je ba samun lada da ƙarin falala amma maganar karɓuwar aikin hajji aikin hajjinsa ya yi ko da bai je madina ba Allah sa uwa sun gane gaba ɗaya aikin hajji a makka ake yinsa duk complete babu wani abu wanda yake yake da alaka da sai an je madina zuwa madina na gaya muku falala ce na aje a yi sallah a masallacin annabi a ziyarci wannan masallaci tun da ya halatta a je ga hadisi mun faɗa daga nan kuma a ziyarci kabarin annabi idan ka ce aikin hajji baya yiwa sai an je madina to waɗanda suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke su a madina suke wanda suke madina idan suka je makka bayan sun gama aikin hajji sai sun sake dawowa madina kuma sun yi wata ibada ta musamman shi yasa zaka ga a zaman madina ba a ƙayyade wata ibada ta musamman da aka ce tabi'a ne akan aikin hajji ba ba wani aikin ba wata ibada ta aikin hajji da ake yin ta a madina wannan abin da ake a madina duka daman duk wanda ya je madina yana da kyau yayi a matsayin ziyara tunda ya halatta ka je garin ziyara ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ziyarci a makabartar shuhada wa Uhud ka ziyarci a masallacin Quba sai wasu wurare kuma na bude ido wannan waɗannan ne nassi yace a je a yi waɗannan nassi in ka je akwai lada Uhud idan ka je masallacin Quba annabi ce man tatahara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in wanda yayi alwala a gidansa ya je masallacin Quba ya sallar raka'a biyu za a rubuta masa ladan yayi umra kaga akwai nasi akan wannan ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai dalili akai tun daga shi ka zo masallacin kuma yana nan manzo Allah ya ce ayi masa salati ka kana da hujja sai ka je ka ziyarta ziyartar kabarin Uhud shada Uhud shi ma mutum zai iya zuwa ya je ziyara kamar normal ziyarar sauran kaburruka da kake a garin kuma da sauransu mutum ya je kuma ya dauki izina da ibra tunda an karanta a tarihi an yakin uhud so duk wannan kaga akwai nasi mutum zai je ko ba aikin hajji ba ma ka je ko kasuwanci ka je ma ya halatta ka je waɗannan wuraren ba sani ko yan uwana sun fahimta to idan har kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa gaba daya babu inda aka ce ka haɗa kaya ka yi biza ka biya kuɗin jirgi ka je dan kabarin ba wai dan kabarin bai isa ba kabarin ya faka matsayin annabi ya wuce nan amma yanzu muna magana ne akan nassi muna magana akan dalili muna magana akan hujja muna magana akan me annabi ya ce a yi masa dan ya fi mu sanin kansa da kansa kuma ya sani cewa ya koya mana sonsa da biyayya gare shi shine ibada da addini to yanzu muna magana ne akan hujja da dalili da bayani to idan har shi kabarin annabi a karan kansa ba a ce ka hada fago da hada kaya ba tare da dalili na zuwa masallacin ko ziyarar masallacin ba ka je ka ziyarce shi ba to ina ga wasu kaburruka kuma da aka yi su a wasu garuruka ko wasu ƙasashe da ake sa mutane suke hawa jirgi su tafi har ma wasu ana cewa in an je an ziyarce su sau kaza ya fi aikin hajji ko ba ka bane ba ba sai mun kira suna ba duk kun san su akwai kaburukan da ake bugawa a yi tafiya mai nisa a je a kai musu ziyara ana neman gafara a can akwai waɗanda ma aka ce idan ka je gindin kabarin duk abin da ka je da shi na bukata ka ɗaga hannu ka roƙa za a baka akwai kaburrukan da kafin masu ziyarar su je a lokacin da ake zuwa ziyarar za a je a ta ɗebowa ƙasa tirif tirif tirif ta tifa a juye duk wanda ya zo ziyara sai a ƙulla masa a ce kabarin malam wani ne ya ƙullo ya taho da shi maganin mura maganin ciwon ciki a rinka jika wannan ƙasa ana sha duk a ƙasar nan muna gani da waɗanda ake a nan ƙasar da wanda ake sa mutane su tafi wata ƙasa a ga mutum ya haɗa kayansa kamar umra zai tafi ashe wani gari za shi wata ƙasa zai ci to shi kuma wannan da wani dalili idan dai har mutane suna yin addini ne da hujja kuma ana yi ne da dalili ingantacce to waye ce aje a yi kar ku manta kullum muna faɗa masu girma Allah ƙara musu girmansu masu daraja Allah ƙara musu daraja malaman da suka yi wa addini Allah aiki Allah ya taimake su waɗanda suke da karama suke da ɗaukaka Allah ƙara musu karama da daraja amma bai halatta a yi musu wani abu ba in ba shari'a ce ta ce a musu ba to me kuma shari'a aya ko hadisi ba a zuwa a ce ai malam wani ne yace aje a a malam wani ba shine musharri' ba malam wani ba shi ke shar'antawa ba yau da malam wani shi ke shar'antawa da mutane sun baje wani ma zai ce karku yi sallah ni a wuri na ba amfani ko ba ka bane ba to to ashe yana da kyau mu lura duk abin da za mu yi da sunan addini mu yi shi da hujja da dalili ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه mai ahalari kenan ya ce ba halatta ba mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin to dan me za a zo a tura ni in je in kashe kuɗi na in sai da raguna na in sai da shanu na in ɗebi jari na na kasuwa a tura ni wata ƙasa wai in je in ziyarci kabarin wani wannan nan bai da littafi guda ɗaya da ya karantar da almajiran sa yi masa sharhi aka buga shi a duniya ake karuwa da shi wannan nan bai da wani littafi guda ɗaya da ya karantar da mutane aka yi rikodin a sautansa muke ji muke karuwa me yayi me yayi idan ibada ne kowa yana yin ibada a karan kansa dan mutum ya je shi kadai ya ta ibadarsa shi yake samun lada a karan kansa amma yanzu muna gani muna magana ne akan wani amfani yayi wa mutane wanda ke ta'adda mutane sun fa'idantu da shi barin da dan buga muku misali da za ku iya fahimta na yanzu nan ni yanzu nan na zo na je na ta sallah a gida na ta azumi na ta karatun qur'ani na ta ibada har na samu walittaka a wajen Allah na samu matsayi a wajen Allah to ku me ku karar shi wani abu ne da ya shafe ni ni karan kaina ko ba ka bane Allah sa kuna ganewa na yi na samu matsayi wajen Allah na samu ɗaukaka wajen Allah na yi kaza na yi kaza Allah saka min da alheri ko to amma ku a matsayin ku na almajirai na menene kuka karu da shi a wannan ibadar da ni na yi in na tashi yanzu ne na fila ko na tashi ne salatin annabi bana son dogon labari da dogon kewaye dan wani mai kwatance da kewaye zai ce ai to an biyo ta kaza akai kaza aka ina son amsa ɗaya ne directly shine gaskiya da cijo ko ba haka bane ba to su mabiya menene suka fi karuwa da shi ga malamin su shine ba su ilimi ilimi ya karantar da su bari buga muku misali imamu malik da Allah wali ne ko ba wali ba ne ko ku faɗa ko ba ku faɗa ba duniya ta tabbatar imamu malik wali ne kuma Allah ya tabbatar wali ne amma akwai wani musulmi yanzu a duniya da ya isa ya ce imamu malik bai amfane shi ba to me yasa ba a zuwa ziyarar kabarin maliku a yi haƙuri fa tambaya ce nake me yasa ba a shirya a haɗa kaya a tafi a je ziyarar kabarin imam malik ina jin ba amma san ina yake ba imamu shafi'i almajiransa ne dan Allah bai amfana da mutane ba to me yasa ba a bugawa a tafi a je ziyarar kabarinsa ko shi bai yi mutane aiki ba kaga imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad imamu abu hanifa waɗannan sun shahara ne a duniya da ilimi da ilmantarwa walittakarsu ta tabbata ne da ilmantarwa da suke yi kenan mutane sun karu da su to me yasa mutane me yasa su ba a zuwa aje a kai musu ziyarar a buga kudin jirgi a je a kewaye kabarinsu a yi masa kwalliya a yi masa ado a masa kaza a masa kaza a ce a yi ta dawafi a roƙe su ai me me yasa saboda sun koya wa mutane ne tauhidi sun dora su akan tauhidi akan sunna sun ja kunnen mutane kada a yi musu bid'a bayan sun bar duniya to duk lokacin da malami karamarsa ta bayyana ya ce shi mai karama ne ko shi waliyi ne to bai ba wa mutane ilimi ba to zaka ga daga baya mabiyansa za su yi ta girmama shi idan ya samu almajiran da za su yi ta kambama shi ana ta faɗan karamarsa kullum ana yi mutane bayanin karamarsa shi wannan to za su yi ta girmama shi ta kambama shi har su kai shi wani matsayin da Allah bai kai shi ba ko su yi shirka da shi saboda me bai koya musu haramcin shirkan ba bai nuna musu haɗarin bid'a ba da haka sai yasa sai suka zo me sai suke ta masa bauta bayan ya bar duniya a nan ina so ku gane wani abu guda shi wanda aka ce aje a ziyarce shi a kabari a yi masa addu'a ai dan saboda yana da wani matsayi ne ya taimaka wa mutane yayi kaza yayi kaza yayi kaza to in normal sense wato wato tunani na daidai ba tare da ka zurfafa tunani ka je can ba ka tsaya kawai ka buga wannan misalin da na buga maka shi yanzu wancan malamin ka da aka yi ta kamba ma maka shi aka ce shine shine shine Allah ya kara mai karama Allah ya kara mai daraja amma sai ka bincika me yayi maka me yayi wa al'umma me yayi wa al'umma na gina su wataƙila ka ce kawai irin abubuwan dai da ake yi yanzu shine ya karar da rayuwarsa na koyawa mutane karama matsayi da waye shikenan to duka mu aje wannan gabaki daya zaman lafiyar musulmi shine ya aikata abin da shari'a ta ce ya aikata babu wani mutum da ya isa ya zo ya hana mutane aikata abin da Allah ya ce ko abin da annabi ya ce kuma kai tsaye za ka yi ibada ka baka tsoron kowa amma matukar kabari aka ɗora ka akan abin da babu hujja babu dalili to za ka wayi gari ka zo a tambaye ka me dalilin ba za ka iya bayarwa ba ibada kuma ba a yin ta haka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri annabi ya hana ya ce kada a yadda a hada kaya a tafi wani masallaci duk girman sa duk matsayin wannan masallacin in ba waɗannan masallacai guda uku ba wannan hadisin da bukhari muslim sun rawaito da wasu su walahu arba'atu turuq yana da hanyoyi guda hudu malam yace na kawo su a cikin masdarin da ya gabata lafazin karshe na muslim ne at-tariqatu rabi'a yarwiha shahr bin haushab akwai wani malami da ake ce shi shahr ibn haushab ya ruwaito hanya ta hudu din wa an husnani daga shi shahr din kuma akwai mutum biyu na daya daga cikin su akwai lais ibn abi sulaim anhu daga shahar ibn haushab ku ja layi akan wannan shahar ibn haushab din za mu yi magana akan sa nan gaba almajirinsa anan shine lais ibn abi sulaim yace laqina aba sa'idin wa nahnu nuridu tura mun hadu da abu sa'idin al-khudri mun hada kayan mu za mu tafi tur tur shine tur sina tur sina tambutu bid-duhni was-sibghi lil-akilin والطور وكتاب مسطور كوباك بني وطور السنين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين يشي sun haɗa kayansa za su tafi wannan wato dutse na tur za mu yi ta maimaita shi yanzu a karatu ana zuwa ana yin ibada a wurin shi wannan tur sina ɗin ya ce sai abu sa'id kudri ya ce a na faji manzon Allah yana cewa la tu'malul mati illa dash dash dash al hadis ai ba a dora sirdi akan dabba a bar hawa a yi tafiya a je wani masallaci in ba waɗannan guda uku ba masallacin makka ko na madina ko na aksa to yaya za ku tafi masallacin tur kaga yanzu ga na hudu ya zo sahabbai sun fara kai farmaki cewa kar aji yanzu waye bai san wattur ba gashi a cikin alkur'ani ba turu sina ba an san turu sina ba kaga ai yana da matsayi yana da daraja amma matsala ce ta ibada waye ce aji waye ce ka hada kayan ka je wurin da sunan kai ibada na ɗaya kenan hanya ta biyu abdulhamid ibn bahram shi ma anan shine almajirin shahar ibn haushab ya ruwaito yake cewa samitu abu sa'il khudri wa zukirat inda salatu tur naji abu sa'il khudri a lokacin an ambata masa labarin zuwa aje dutsen tur aje ai sallah a can yace ai manzo Allah ce la yanbaghi lil mutayyi an tushadda rihaluhu illa ila illa ila masjidin yubtaga fihi salatu ghairu al masjid al haram ai bai halatta ba a hau abun hawa a tunkari wani masallaci in ba masallacin da ake so a yi sallah a cikinsa ba masallaci mai alfarma wannan masallacin maka da aka makala shine babban masallaci nan Allah ya ga dama ya da shi alƙibla kana da dama a shekara bila adadin ka je ya cancanta ga ka ibada kai tsaye lada dubu ɗari yanzu nan wanda ya sallar isha'i a makka in allah ya sa da yana da daraja dubu ɗari ko lada dubu ɗari haka allah ya ga dama shine babban masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kanan kenan abu sa'il khudri hanawa yayi wannan akhrajahuma ahmad duka wannan hadisan guda biyu na lais ibn abi sulaim da abdulhamid ibn bahram imam ahmad ya fudda su a cikin musnad dinsa na uku hadisi na 93 da kuma hadisi na 64 to wannan shahar din shahar ibn haushab din da zan ce ku ja layi a karkashin sa da'if ne mutum ne mai rauni a wajen malaman hadisi ka rike sunan duk inda ka ga sunan nan shahar ibn haushab inda a isnadi ne chain na hadis to wannan mutumin mai rauni ne malam albani yace wa qad tafarrada bi hadhihi ziyadati ila masjidin yubtaga fihi as-sala wannan ƙari din na wannan riwayar abdulhamid ibn bahram shi shari shi kadai ya takaita da kawo wannan ƙari din fa hiya munkaratun wato riwaya ce munkara ƙari ne da yace zuwa masallacin da ake nufin yin sallah a ciki yace li adami wurudiha fi turuq al ukhra an abi sa'id al khudri ba a samu wannan lafazi a cikin sauran hanyoyi da suka zo daga abu sa'id al khudri ba hatta wala fi tariq lays an shahr ga can riwayar lays ibn abi sulaim daga shahr ibn haushab ba a samu riwayar ba وكذلك لم ترد في الاحاديث الاخرى sauran hadisai ma da suka zo ba a kawo wannan karin ba wa hiya samaniyatun hadisan sun kai takwas akan wannan babin wa ghalibuha laha aksar min tariqin wahid dukkan su kowanne in ka warware shi yana da hanya fiye da daya wa qad suktuha kulluha dukkan waɗannan hadisai na kawo su a cikin littafin as-samarul mustataf fi fiqh sunnati wal kitab yace fa adam wurudi hadhihi ziyada fi shay'in min hadhihi al-ahadith wannan ƙari din ila masjidin yubtaga fihi salah da bai zo a cikin sauran hadisan nan ba ala kasarati duk da yawan su wa ta'addudiha ko ta'addudi makharijiha da kididdiguwar mafitar hadisan al'akbar ya ce la'akbaru dalilin ala na karati ziyadati wa butlaniha dalili ne babba da ke nuna wannan ƙari ɗin munkarin ƙari ne kuma lalataccen ƙari ne fahiyya min auhami shahar ibn haushab yana cikin wahami da yawa wanda shahar ibn haushab ya saba yana yi au arrawi anhu abdulhamid ko dai daga shahar ɗin shi mai gidan ko kuma daga abdulhamid ibn bahram ɗin فإن فيه بعض الضعف شي ما دين akwai wani rauni a tattare da shi min qibal hibzihi yana da raunin hadda shi Abdul Hamid ibn Bahram da kenan lokacin da ake asrul riwaya yanzu kan ai kusan kowa ma mai raunin hadda ne masara ma sai ta sai ta sa haddaka ta zama mai rauni waye yanzu yake iya rike yanzu fa mutum fa sunan ɗansa fa sai ya manta ɗanka sai to kai zo ce kai me ma sunanka yaka abubuwa da yawa sai ka manta da lokacin riwaya ne ina ina ina ina wa qala al hafiz fi tarjamat shar ibn hawshab fi taqrib amin at taqrib hafiz ibn hajar yayi tarjama wannan shar ibn hawshab wannan dan ce kuda layi akan shi a cikin littafin sa at taqrib um taqrib at tahzib saduqun kasirul awham yace mutum ne wanda yake saduq kuma yana da yawan wahami yana da yawan kurakurai su a da malaman hadisi idan kana yawan yin kuskure to ba a karban hadisinka in kana yawan yin wahami ba a karban hadisinka idan za ka iya zuwa ka je kai kuskure kai wahami akan magana annabi ana karban masu retentive memory ne kwakwalwa mai rike karatu sosai wanda ba ta kaduwa asalis na uku an abi basrata al-ghifari annahu laqiya aba hurairah to ga wata riwayar wancan isar abu sa'id ne ko sahabi wannan kuma isar abu huraira ne abi basrata shine jamil ibn basra ibn waqqas ya hadu da abu huraira wata rana faƙala min aina aqbalta yace kai abu huraira daga ina kake ƙala yace aqbaltu min at-tur aina taho ne daga dur wannan wurin dai dur din da muka faɗa ya ce sallaitu fihi na ma yi sallah ne a can kina na zuwa yi sallah wurin kala sai ce amma inni law adraktuka lam tazhab ya ce gaskiya da na gamu da kai gaskiya da baka je ba ka ji wannan maganar da bai je ina ba da bai je dur din ba ku duba matsayin fatur an gane ko ci da na gamu da kai wallahi da baka je ba ya ce dan ni na ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ya kawo masa wancan hadisin da muka karanta ba a hada kaya a yi tafiya ta musamman tunda ku kaga da nisa tsakanin su yace ba a zuwa in ba masallaci mai alfarma ba ko masallaci na Madina ko masallacin Al-Aqsa duka wannan jama'a suna faɗa ne don toshe kofar shigar da bid'a a cikin addini su sahabbai ba sa bari a yi abin da annabi bai ce a yi ba kana yin abu za a tambaye ka waye ce kai ah ba ga riwaya nan ba abdullahi ibn mas'ud allah masa rahama ko shi ko waninsa zuwa ya masallaci ya je ya tarar da wasu mutane a masallaci bayan sun idar da sallah sai suka zauna sai suka yi da'ira yana nan wannan kisa tana nan a cikin fatul majid sharh kitabu tauhid da sauran littafai na tauhidi sai ga sun yi da'ira sai wani daga cikin su yana cewa a karanta salati kaza sau adadi kaza sai ai tayi a tare ai tayi a tare ai tayi a tare idan sun gama sai ce ayi istighfari sau kaza ai tayi a tare ai tayi a tare ai tayi a tare yayi ta masu dai zikirai da suke yi kaga a masallaci suke kuma a cikin tsarki suke kuma gashi dai a zahiri dai ibada suke ya daka musu tsawa ya ce ya ku bayin Allah ku ko suwaye waɗannan ya ce tun daga yanzu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasar da take kansa bata bata bata disashe ba kabarin bai zama normal ba saboda in na ce normal ma'ana bai zama ya yi flat da ƙasa ba bai daɗe ya yi shekaru ba har yanzu ga alamar tudun kabarin manzan Allah sallallahu alaihi mu muna sahabbansa almajiransa ga mu ba mu mutu ba muna raye yanzu har yanzu kun kirkiro wani abu sabo da annabi bai yi shi ba a'a salati fa suke zikiri fa suke ambatan Allah fa suke a masallaci suke da'ira fa suka yi ba hira suke yi ba ya ce to wallahi sai kun bani dalili wa ya koya muku wannan kuma daga ina aka yi wannan in ba ka ba ku tashi ku bar gurin nan ku watsi wannan yana nuna mana cewa sahabbai duk yadda abu yake da kyau a ido duk yadda abu yake da kyau a ido in sun gani in dai annabi bai yi ba to ba sa bari a yi shi suna ƙoƙarin su kiyaye su ajiye mutane su haƙura akan abin da annabi ya yi wannan ita ce kuma da'awa ta sunna a taƙaita mutane akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kwashe-kwashe da ɗebe-ɗebe da haɗe-haɗe bayan abin da manzon Allah ya zo da shi wallahi ba zai kai mu ko'ina ba sai ga halaka kuma ina jin ya kamata a dama wannan mutumin fura da nono har ma da suga a sa masa kankara ma a cikin furan nan ya sha mutumin da ya ce maka kar kai na kowa kai na annabi akwai wata alamar son annabi da ta wuce mutum ya stikin ya tsaya akan abin da annabi ya ce a yi shi zai yi akwai ta soyayya ga annabi sama da wannan kuma yanzu dan Allah akwai wata bid'a wacce ta wuce mutum ya zo ya zauna ya rinka kirkirar wasu abubuwa wanda manzon Allah bai bai sa mutane su yi ko zikiri ko salati ko wani abu a dora mutane su yi ta yi kuma a hana su nemi dalili kuma idan ka nemi dalilin sai a ce kai kafiya tsaurin kai kai dan karshen zamani ne yan addini mai dalili ko ba kwa komai sai da dalili to ku je ku nemi dalilin ku mu za mu yi inna wajadna aba ana ala umma wa inna ala zalim muqtajun ba daidai bane a ba da hujja a ba da dalili akan duk abin da za a yi to abu huraira yawa ga wannan riwayar da abu huraira da abi basrata al-ghifari annahu laqiya aba hurairata shine ya gamu da abu huraira wa huwa jaa ya zo faƙala sai ce min aina akbalta daga ina ka zo ya ce ai gashi shi ce to ga abin da manzo Allah ya faɗa walahu an ahmad tariqani akharani wannan hadisin yana da wasu hanyoyi guda biyu daga ahmad wa isnadul awwal minhuma hasan ɗaya daga cikin isnadan hasan ne ɗayan kuma sahihi ne wal akhar sahih wa akhrajahu malik wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahahu min tariq min tariq salis malik ya fadda shi diddai karin karfi ne masu saurare don ku ji cewa hadisin na yana da tushe nasa'i ya fadda shi da tirmizi ya inganta shi ta hanya ta uku din sai dai ɗaya daga cikin marwaita illa anna ahadar ruwa ce akhta fi sanadihi fa ja'ala hukumin musnadi basra ta bin abi basra ya kuskure ya sanya shi daga cikin musnad na basra ibn abi basra wa fi lafzihi haisu qala la tu'malul matiyyi a cikin lafazin sai ce la tu'malul mati maimakon ya ce la tushaddu rihal yace wa akhrajahu abu ya'la a cikin musnad abi huraira shi kuma min tariqin ukhra anhu ar-rabi'u na hudu an qaz'ata qala qaz'a yake cewa aradtu al-khuruj ila at-tur fa sa'altu ibn umar to kaga hadisi sahabi na uku can muna da na abu sa'il khudri ya hana zuwa tur dinnan ga na abu huraira shi ma haka gane kuma ba ni sunansa abdullahi dan umar wannan kaza'a ya ce na himmatu zan je tsohuwar sai na tambayi dan umar sai ce amma alimta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid kai baka san cewa annabi ya hana a hada faggo a hada kaya ai tafiya sai zuwa masallacai guda uku ba masallacin harami da masallacin manzon Allah da masjidil aqsa wada'an ka tura fala ta'tihi rabu da tsur din karkaji don Allah ka ci ɗuwar fa gashi fa an hana a ji saboda babu dalili kuma annabi ya ce ga masallatan da ya bada dama a ji masallaci ma an mana togace akan zuwa sa to ina magana kabari kuma masallaci fa kaga dai masallacin nan in an je fiwali Allah za a bauta wa sallah za a ciki ko idan muku gane karatun nan bakar makalla kamar yanzu a baka labarin wani masallaci a sudan ko a morocco ko a china ka ce bari ka buga kayanka ka buga biza ka tafi don ka je wannan masallaci ka yi ziyara ka yi sallah a ciki shine fa ake nufi fa idan kai wannan kayi bida masallaci fa to ina ga kabari wanda shi akan je a bauta wa nan Allah ma wurin babban kabari dai a duniya shine kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ba a ce mana mu je mu yi wannan ba mu hada wannan kayan mu ba to shine amfanin tsayuwa akan nassi tsayuwa akan dalili tsayuwa akan hujja yace ka bar wannan turdin karkaje wata isa makamanciyar wannan umar ibn khattab wata rana ya zo yana yin dawafi da ya zo daidai hajar al-aswad ya ga ana cincirin da ana shafa shi ana taba shi ya ce ya hajar al-aswad ya kai wannan bakin dutse hajar al-aswad ya ce wallahi laula anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka ya kai wannan dutsen wallahi da ba dan na ga manzon Allah yana sumbantan ka ba wallahi ba sumbance ka ba ashe hatta dutsen hajar aswad din nan da suke zuwa su rungume su sumbance shi saboda nassi ya ce ayi ne ko ba haka bane ba umar ya ce dan ya nuna wa mutane ba dutsen ake bautawa ba biyayya wa annabin ake yi shi ai dutse ne kawai amma bin annabi ne a yi abin da ake yi a kansa ya ce da ba don naga annabi yana yi ba wallahi wallahi da ba zan yi ba ba zan sumbance ka ba wuce zan in tafin barka to amma yau mun sha faɗa muna maimaitawa saboda neman tabarruki da neman samun albarka da hausa akwai mutanen da wallahi idan aka zauna in dai ba an kewaye an hana a zo kansu ba mutane rungume suke suna sumbantar su suna tanda jikinsu suna shafa suna kaza suna kaza a ƙasan nan akwai mutanen da suke zuwa sa mutum ya cire hularsa a shafa masa albarka kuma ba su daina ba a yi haƙuri ba yanzu mutumin da ka je wajensa ya ɗauki hannunsa ya ce ka cire hularka ya shafe maka wai ya shafa maka albarka don Allah ita albarkan nan a liƙe take ne a jikinsa ana ganinta ko shagon albarkace da shi a turakarsa ko ku a zuba take gata na yana ɗiba yana barwa shi fa albarka wane mai albarka abu ne ne fa na gaibu ko ba ka bane abu ne da ake na gaibu tsammani ake ba a tabbatar ba to yaya aka yi shi wannan bawan Allah har ya tabbatar garanti yana da shi har ya zo ya ce ka cire hularka ishafa maka ya sa maka albarka mu dai abin da muka sani manzon Allah ne garanti tabbas wannan ana tabarruki da yawunsa ana tabarruki da miyau dinsa ana tabarruki da bawalinsa ana tabarruki da jininsa ana tabarruki da guminsa ana tabarruki da gashinsa komai na annabi ana tabarruki da shi sallallahu alaihi wasallama to yaya aka yi wasu ɗaiɗaikun mutane yanzu su da ba annabawa ba ba sahabbai ba ba tabi'ai ba ba tabi'i tabi'ina ba yaya aka yi abin ya rikide ya juyo har su ma suna shafa mutane albarka ko ku kujeran manzon Allah ce suka hau su ma yanzu suke yi suna alwala ana ɗebe ruwan alwalar su ana sha yaya aka yi suna sa albarka a cikin 'ya'yansu aka samu 'yan ta'adda ba suna ba da albarka ba to ya aka yi ba su yi wa 'ya'yansu albarka ba ina jin dai mutum yana son ɗansa ko mutane ya kamata ku gane ya kamata mu fahimta lokaci yanzu ya yi na gane addini an fito da abu fili a gabana na sha faɗa a karatu ina maimaita akwai wani babban malami a ƙasar nan saboda matsayinsa da albarkar da ake tsammanta masa wallahi azimu malam zuwa ya yi motarsa mutane suke bi suna sa harshensa suna tandan motar nan wanda bai samu zuwa ba sai ya jefa hularsa ta hau kan motar a jeho masa ita alƙalli dai ta taɓa motar da wanda zai sa babban rigarsa da wanda haka ake ta koran mutane motar nan za ta taka su suna neman albarka saboda an koya musu an ce ku nemi albarkar masu albarka ku je a shafa muku albarka mu ba mu ce mutane ba su da albarka ba amma al'amari ne na gaibu ko ba ka bane muna dai tsammani to yaya abin da kake tsammani baka da tabbas zaka mai da shi garanti har ka yadda wai mutane su zo wai a cire wai hula wai ka shafa musu kansu mutumin nan fa ba ce baya zunubi ba wannan mai shafa kan mutanen yana da zunubi fal ko ba ka bane kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk wani dan adam mai kuskure ne mafi alheri a cikin shine wanda in yana tuba ina jin sai na abubakar yana matsayi ko wallahi ya ku yan uwana masu saurare na bakwa bi na bashi wallahi ba a taba samu a tarihi wata ran sayyidina abubakar ya je wani guri yana shafa kan mutane yana sa musu albarka ba ina jin ba ku da shakka akan walittakan abubakar kuma ba ku da shakka akan matsayin imanin abubakar dan shine wanda manzala ce wallahi la wuzina imanu abubakar wallahi da za a dora imanin abubakar fi kiffatin a nan tafi a dora imanin baqiyatul khalqi fi kiffa a nan ya ce wallahi larajaha imanu abubakar ya ce wallahi da imanin abubakar sai ya yi rinjaye amma ba mu taba samu a riwaya yau sai na abubakar ya je ziyara wani guri an kewaye shi ana rungume shi ana shafansa ana ɗiban albarka ana zuba mutane albarka ba ba da ita ne to ya ba su yi ba ɗayan biyu ko dai marowata ne ba sa so su ba mutane albarka ko kuma shafa mutane albarkan nan ba addini ba ne ka san ku ba za ka isa ka ce marowata bane ba ko ba ka isa ka ce ba sa sa mutane albarka ba tunda hidimar da suka yi wa addinin Allah suka bada rayukansu addinin nan ya ɗaukaka ya isa a ce sun cancanci a yabe su to wannan wani ɗan comparison ne dan kaɗan ba tare da bata lokaci ba ka nutsu dan Allah ka nutsu dan uwana kar ka yi fushi kar ranka ya baci ka yi haƙuri ka ɗauko wancan misalin da na gaya ma ina jin kowane mutum duk wani mutum dan kungiya a ƙasar nan da yake wani addini insha Allah in dai ba dan shi'a bane ba dai ya san dai sayyidina Abubakar yana da matsayi kuma yana da walittaka to yaya ba a musu wannan abubuwan kenan kaga wannan yana nuna waɗanda ake musu ɗin ba su cancanta a yi musu ba ba daidai ba ne saboda akwai wanda suka fi su ba a yi musu ba yanzu ai kamar da awar mafarki ne da annabi wallahi ni na yi mafarki da manzon Allah ya bani kaza ya ce ma in je na yi kaza ya ce ma unguwar mu ma wani ma an yafe masa wance wance ma an ce mata kaza ba ana ta faɗa ba na yi mafarki da ma'aiki na yi mafarki da ma'aiki Allah ya ƙara mana son ma'aiki ko ba ka bane ba Allah ya azurta mu da mafarki da ma'aiki amma ya kamata ka sani kowaye kai zai yi a ce kayi mafarki da ma'aiki ka ce wai ma'aiki ya baka wani abu sabo ka kawo mutane ba sama da wanda ya tafi ya bar mana ga wanda ya bamu a fili karara ka zo ka kawo mana wani aka ce a mafarki kuka haɗu ya baka wannan fa ina gaya maka ma na annabi kenan wanda in ya tabbata ma annabin ka haɗu da shi yawa dan galiban ba annabin suke mafarki da shi ba wani ne kawai suke bai gagara ba ka je ka mafarki da wani balarabe ya ce ma annabi ne shaidan ya ce ma annabi ne abinda hadisi ya faɗa cewa shaidan bai isa ba ya ɗauko kamar manzan Allah kamanceceniyar annabi ya shiga riga irin ta annabi kamar annabi ɗari bisa ɗari shaidan ya zo ya nuna maka sai ce shine annabi annabi ya ce inna shaitana la yatamassalu bi shaidan baya iya misaltuwa da ni amma shaidan zai iya misaltuwa da wani balaraban Kuwait balaraban Iraki balaraban Yaman ya zo ya ce maka shi annabi ne tunda kai baka san annabin ba karanta tarihin annabin ba baka karanta shi a littafi ba kai rayuwa da shi ka gan shi ba to duk balaraban da ka gani ai sai ka ce shi ne ki wallahi na haɗu da shi da rawani yana ta min dariya yana kaza yana kaza an tambaye shi ya aka ce wallahi na gan shi da tsago a nan kamar na yarbawa a nan gurin to kaga ka fada wani ma Allah ya kara wa yarbawa ɗaukaka da daraja wani ya ce na yi mafarki na gan shi ya ce wallahi ba yarbe ne cikakke haka ya faɗa kuma ya ga annabi ya ce annabi ya gani ko ba haka bane ba to kaga dai manzo Allah ba bai rabe bane kuma ba bahaushe bane ba kuma ba fulatani bane yawa dan kai ma karka dauka ko kai shine eh Allah ba wa yarbawa hakuri duk da dai sun mana ba daidai ba eh ina fata ana ganewa to Allah ya ganar da mu kan gaskiya kun gane wannan hadisin yanzu ga wannan riwayar ita ma dai Abdullahi dan Umar dai ya ce kada a yi yace akhrajahu al-azruqi a cikin akhbarin makka da isnadi sahihi rijaluhu rijalu sahihi yace wa rawal marfu'a minhu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir ibn tabarani ya fidda shi a cikin mu'jam al-kabir ta hanya wata daban awradahu al-haythami a cikin majma wa zada nisbatahu li al-awsat ya danganta ya ƙara bayani akan danganta wannan hadisi ga al-mu'jam al-awsat na Imam Tabarani thumma qala wa rijalu thiqat wa kadha rawahu al-fakihi a cikin tarihu Makka da Ibn Majah da Ibn Amr wa fi hadhihi al-ahadith tahrimu as-safari ila mawdi'in min al-mawadi' al-mubaraka da zancan Albani yace a cikin waɗannan hadisai da muka karanta akwai bayanin haramcin yin tafiya a je wani wuri daga cikin wurare masu albarka ku lura an haramta a yi tafiya don nufatar wani wuri mai albarka mislu makabirul anbiya'i was salihin kamar makabartun annabawa da salihai don a duniya ba masu albarka sama da waɗannan to su ma an hana kai tafiya ka je kabarin su sai kuma ka je na wani kai da aka ce kar ka je kabarin annabawa da salihai kai takanassa kano kai hada faggonka da kaya kai tafiya mai nisa dan ka je in dai kabari ne ba a yi kai masallaci ma ba kowanne aka ba da dama guda uku kawai aka ba da dama da sahabbai nan sun hana mutane yace wa hiya wa in kanat bi lafdhin nafi ko da yake a hadisin ya zo da lafazi ne na nafayi la tushaddu aka ce kaga la din la na nafi ta nafiyu ne amma fal muradu nahyu abin da ake nufi hani ne kama kala alhafizu Allahu akbar Allah ji gan albani in ya faɗi magana sai ga kamar shi yanka ya faɗa sai ce wani ne ya faɗa dan kar ma ka ce malaman duniyan su ne suka faɗa masana magana annabin su suka faɗa ala wizani qaulihi ta'ala a bisa ma'aunin faɗin sa fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji kaga wannan dula nafiya ne amma hani ne ma'anarsu annahyu akwai la nafiyu an la nafiya amma ma'anarta annahyu wa huwa kama qala at-tibi wa huwa ablagu min sarih an-nahy kuma wannan a kawo maka la nafiya a ce maka ma'anarta la ce nahiya shi yafi karfi a larabci akan a kawo maka lan nahyu din hanawan kai tsaye ina fata ana fahimta ka annahu qala la yastaqimu wato an yuksada bi ziyarati illa hadhihi albiqa bai dace ba a tinkari ziyarar wasu wurare a nuface su in ba waɗannan wurare ba liktisasi ha saboda keɓantuwan su bi maktusat bihi da abin da aka keɓance su wato da shi to ana nuna mun lokaci yayi sai wani sati insha Allah ta'ala za mu cika mu kammala maganar dan ba mu kai ga tikewa karshe ba abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai dan uwa da wancan sati ya aiko cewa a taimaka da addu'a ga mahaifiyarsa ba ta da lafiya Um, Allah ya mata rasuwa ranar alhamis da ta gabata so ya ce ya sake dawa ne uh, yi mata addu'a Allah ya fi mata uh, Allah ya jikanta Allah sa ta huta so muna maka addu'a Allah ya jikanta Allah ya jikan iyayenmu gabaki ɗaya Allah ya sa sun huta da sa aljanna ce makomanmu da Allah malam ya halatta mutum ya rinka sayar da fatar jaki kai ma sai in tambaye ka ya halatta mutum ya rinka sayar da fatar karnuka da aladu ya halatta mutum ya rinka sayar da naman kare ya halatta mutum ya rinka kasa naman jaki yana sayarwa ya halatta bai halatta ba saboda an haramta cin dabbar ko ko ba ka bane ba wannan a hila da mutane suke ta yi ya kamata mutane dai su je tsoron Allah duk abin da mutum zai yi ya rinka tambayan malamai a ba shi amsa zai fi gaskiya in wani abu ne sabo ya bayyana wanda yana buƙatar bincike na ilimi to sai a zo a yi malamai bayani sai su bincike sai su ba da fatawa a kai wannan ce mutum zai iya auren zai iya auren yarsa yarsa amma wadda suke da shi da ita 'ya'yan wane da ƙani ko kuma 'ya'yan ya da kanwa kun gane tambayar? taib mutumin da yake gashi nan sunansa zaidu amma yana da yassa wacce take sunanta maryam yattasa ba wai uwa ɗaya uba ɗaya ba ‘ya'yan baffanu ne kenan ko zan ce? mana da kwaikwaizin ne ko? yawwa to to zai iya auren ‘yarta? ah to yanzu ita ɗin mai hana aure ta ita kanta ma ba ma ‘yarta ba ita kanta ma halarce ka aure ta to wacce ta halatta ita kanta ka aure ta ina magana tambayin yarta to ba ma yar ba ita ma an kaga ta yi maka kaje ka nemi sadaki kai mata an ce ina kunnen ka yana ta zagayowa ya nuna wai da Allah menene abubuwan da aka keɓance manzon Allah da shi ai da yawa amma dai ya ce ba ba wasu annabawa ba yace ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun masallaci kasa ta zama masallaci duk inda al'umma ta sallah ya riske ta tayi sallah duk annabawa ba wanda yake zuwa yi sallah a ko ina sai annabi Muhammadu shi aka bawa sannan kuma um uhilat li al-ghanaim an halatta mun ganima ko shi kada aka bawa ganima sauran annabawa in sun je sun yi yaki um, wuta ce take zuwa take cinye ganimar sannan kuma an ba shi alwala ko ibnu taymiya ya faɗa ce duk a duniya gaba ɗaya babu al'umma da aka ware ta aka bata alwala in ba annabi sallallahu alaihi wasallam nusirtu bir ru'bi masirata shaharin an taimaka mun da tsoratar da abokanan gaba kafirai tsakanina da su tafiyar wata guda amma duk za su tsuri su tsorata su firgita to duk waɗannan abubuwa ne da Allah ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi bai ba wa sauran annaba ba akwai khususiyatin nabi ne tafai da aka yi ta rubutawa wata rana an samu dama insha Allah sai ai lecture akai insha Allah wai wani suna mahaifiyar manzon Allah ta sa masa kai Muhammadu ko akwai wani sunan bayan shi eh to mun san dai sunan da yake da shi Muhammad Ahmad Almahi duk sunan shi ne imamu tirmizi ya kawo cikin shama'il muhammadiyya karka yadda ka ji wani tatsuniyar wani malami can wani bayani ko ma cikin shama'il muhammadiyya tirmizi ya yi bayanin sunan nakin annabi ya ce sunana kaza sunana kaza da kansa ma ya faɗi sunan nakin in ka je sun liƙa maka wani sunan kuma ka san yadda za ka yi wannan ya tara dukiya wani ne wai ya tara dukiya ta hanyar haram kuma ya buɗe harkar kasuwanci na halak ya tara dukiya ta haram amma ya buɗe kasuwanci halak yana tarka ya ɗauko wani ya sa shi shi wanda aka sa shi ɗin yana juya dukiyar yaron shagon ya san dukiyar nan asalinta kuɗin haram ne aka same ta wai me hukuncin haka hukuncin bai halatta mutum ya ɗauki dukiyar haram dukiyar da ba tasa ba ya zo ya buɗe wani abu na halal da shi ba aslan ma bai kamata ya haka ba idan ku yayi to ya ɗauki kuɗin ya mayar shine hukuncin ya yi ƙoƙari ya ɗauki kuɗin ya mayar kai kuma wanda aka ɗora ka kake yi idan har ka sani bai kamata ka je kai ban baka sani ba kuma ba a ce kai bincike ba ba wanda ya ɗora ma dan mai gidanka yana kasuwanci ka gano ta ina yake samun kuɗi kuma akwai shubha baka da dalilin ma da zaka ɗora kai ka ci gaba da yi kuma halal kake ci shine yake haram a wajensa kai kuma halal kake ci ina fata ana fahimta to wai dan yana tambaya har ribar ribar in ya tattara ta dole sai ya je ya nemi izinin wanda ya ɗebi kuɗin su sun halatta masa ita tunda ba za ka ɗauki kuɗin mutum ka je kai masa kasuwanci da shi ba da izininsa ba kamar yanzu mutum ya zo ya saci kuɗin ka naira miliyan ashirin kawai sai ya je ya buɗe babban provision store a unguwarsu kaga halal ne ya bude provision store ya dauki yara ya dauke su aiki ana ta business ana komai da komai sai ya zo ya dauko miliyan ashirin din ka ya mayar maka amma kuma ya ci riban naira miliyan bakwai a ciki shikenan kawai sai shiru bai zai ma bayani ba yaya za a yi ci wannan dukiyar ta zama halal alhalin tushen ta ba halal bane kawai mutum ya nisanci haramu amma waɗanda suke za su ɗebi dukiyar gwamnati ana yi a yi sata gafiyoyi barayi muna da su su saci dukiyar gwamnati sai mutum ya je rinka gina gidajen haya ya saci dukiyar gwamnati sai je sai shiya shiya shiya a bankuna da kamfanoni ya saci dukiyar al'umma sai ya je ya bude gidan sana'a ko ya bude wani kamfani kaga yana ta walwala da kuɗi asalin kuɗin kuma ba nasa bane duk abin da aka gina shi akan haram to kuma haram ne so gwanda mutum bai hankali ka ci halal ka zauna lafiya ka nemo halal ka zauna lafiya wannan haram din za ka zo ka tara ta ta zama maka bala'i ta hana ka shiga aljanna annabi ya ce duk wanda yake a cikinsa akwai haram ba zai shiga aljanna ba ba ruwan Allah da ka gina manyan gidaje kana hawa motoci masu tsada kudin haram ka tura 'ya'yanka karatu kasashen waje da kudin haram kana ta auren mata da kudin haram kana saka rigunan da gadama da kudin haram kana ta abubuwa na bajinta da kudin haram bayan da za ka aljanna mai cin haram baya shiganta ka daina bata kanka lokaci shi yasa in an samu wani wanda zai hana ka ci haram kamata ya kai mai addu'a Allah ya taimake shi ba wai kai kokarin ka yaƙe shi ko ka karya shi ba kuma wannan haram din wannan haram din yan Najeriya dai ban sani ba ko a nono aka shahata aka shahata ko ya ne ne wato mutane malam za ka ga duk wanda ya samu wani matsayi sai kaga yana sata yanzu ku duba irin kudaden da ake bankadowa an sata wancan ya saci kaza wannan ya saci kudi kudi kudi yanzu kwanan nan aka ce a nan kaduna airport din nan tsagwaron kudi an zo an same su ga sunan jami'an tsaro kash mana ina za su kai kudin nan kuma an rasa me su yanzu wannan fa banda wanda suke tonan rami akwai masu tonan rami saboda bvn din nan kasa yana detector ne very good very opportune detector wato ya yi taimaka sosai yanzu wasu rami suke tona a gida rami sai ya sa a yi mai tayil yadda ka san ana yin zabuwa ya ta jera kuɗi kawai ita jera kuɗi kawai ita jera kuɗi ko kun san a ƙasar nan akwai mutumin da ya mutu aka zo ana ɗiban kuɗi kuɗi ana taɓa kuɗin wasu na marmashewa saboda daɗewa a zaune kuɗi ne dalar kuɗi saboda sun yi shekaru a zaune da an zo an ɗauka za a ɗauka sai su marmashe ka duba don Allah ina za su kai kuɗin mutum ya je waje ya siyo mota ta naira miliyan 127 naira miliyan 127 ya bullet proof ce wai in ya shiga ko an harbe shi bari harbu ba naira miliyan 127 kwastam duci dinta naira miliyan 70 da wani abu shi kadai ka hau ka je ina kuma sun kasa yin gidan da za su hana mala'ikan mutuwa ya shiga haka za su yi ta mutuwa a banza ana sheme su a ga mutum da kudinsa da dukiyarsa ciwo ya kama shi ka zo gan shi kawai yana bude ma baki ya yawu yana zuba ana alaji Allah ƙara lafiya na abu kudinsa bai iya bashi lafiya ba wallahi malam ka ga mutum yana da kudi kudi kudi kudi na dukan kudi mota mai tsada gida mai tsada amma Allah ya cire masa lafiya an ɗora masa ciwo nan daga ƙugunsa zuwa ƙasa nan duk ya mutu baya iya takawa sai an ja shi dole a ɗora shi a keke ana tura shi amma ga kuɗi amma ya kasa yin basirar da zai aikin Allah da wannan kuɗin kafin ya mutu shi kansa ya san wallahi saura ne baya iya saduwa fa da iyalinsa sun haƙura ya haƙura su ma jiran gado suke yi ba za ta tafi bane dan tana gudun kar ta tafi bayan sati biyu sati uku ya mutu amma da shi da iyalinsa sun yi sallama amma duk da haka ba su daukan izina shi sa muna faɗa muna maimaita wallahi ku yi haƙuri wallahi idan Allah Allah da ya kaddara mana shugaban mu ya zama janar Muhammadu Buhari nan idan aikin da ya yi kurum a Najeriya ya hana a saci kuɗin al'umma cikin satar da ake bisa ɗari a ɗari ya hana sittin to Allah masa albarka Allah saka masa da alkhairi an farage sata a ƙasar nan sosai ashe mutane yawanci barayi ne jido suke kurum kuɗin ƙasar suke ta ɗiba mu duk ba mu sani ba to ko wannan abin kaɗai ya yi allah ya masa albarka ya yi ƙoƙari bayan da zaman lafiya alhamdulillah allah shirye su allah ya ganar da su abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa zan tsaya akan nan tambayoyin shine yan uwa musulmi kuna sane da abin da ya faru a jihar osun na ta'addanci da kabilar yarbawa suka yi wa al'ummar musulmi hausa fulani a jiharsu na farko dai ba a isa ba a cuce mu kuma a hana mu magana ko ba ka bari ba yawwa wani abu ya fito fili kowa ya gani gwamnati ta gani an ɗauka a hoto an kashe ɗan adam da allah ya san iya adadin abin da aka kashe duk wanda zai faɗa faɗa kawai zai yi laifinsu su hausawa ne musulmi shine ba fada aka yi ba kamar yadda shi sarkin hausawan ya fada da waɗanda suke gurin suka ce ba fada aka yi ba an fada ne wato kamar mutum biyu ne wannan ya daka wannan ya daka ya ce haura musu aka yi aka yi ta kashe su na yankawa a yanka yara ƙanana ba za ka adadi ba za ka iya irgawa ba da waɗanda ake ƙona su a 1972 ko a 77 ne zan ce ko 70 1970s dai an taɓa yin irin wannan yarbawa sun taɓa yin irin wannan a ibadan abinda suka yi wa mutane rashin mutunci kisa na hauka shine wanda aka yi faɗan iyamurai ake cewa da yarbawa aka yi ta kashe su suna guduwa suna barin arewa amma abin mamaki da suka yi ta guduwa suka bar arewan duk dukiyoyinsu aka tsare musu su ba a cinye dukiyoyin ba suka je bayan shekaru suka dawo bayan an samu lafa suka dawo suka ci gaba da rayuwa a wannan lokacin wani wanda yana raye a lokacin aka yi wannan abun ya ce yana sane yake gaya mu ya ce wallahi malam drum ake tafasawa da ruwan zafi in an kai bahaushe ne sai a dauke ka sai a zuba mutum biyu mutum uku a cikin drum din ruwan zafi a tafasa kawai sai a rufe drum din haka za su kone su kumbura wallahi malam kowa ya sani wannan fadan da aka yi aka yi ta kashe hausawa a can a can kudu a wuraren musulmi hausawa mu kullum aka tashi mu ake kashewa a yanka mu ake kashewa a yanka to wannan ma gashi muna jiran mu ji yarbawa su yi bayanin me aka yi musu suka yi wannan ta'addanci na lalata dukiyar al'umma na kashe mutane kisan gilla na rashin mutunci su yi bayani me aka yi musu haka me hausawa suka yi musu haka me bahaushe yake da shi na abin ki ba fulatani da za a yi masa wannan kisan rashin mutuncin a najeriya ba gudun hijira muke ba a ƙasar mu da muke da yanci duk fadin Najeriya geographical locations gaba ɗaya na Najeriya da muke da su dan Najeriya yana da yanci constitutionally ya je ya zauna ba wani wanda ya isa ya hana wani zama a wani wuri babu shi a dokar ƙasa to me aka muku sun je sun haura muku ne sun kashe muku yaya ne idan sun kashe muku mutum nawa suka kashe ku nawa kashe an ƙone unguwanninsu waɗanda suka guda ƙauyuka an bi su an ta yankawa banda wanda aka ta bugewa a hanya fa ana tsare titi na motocin haya wannan duk ba a gaya ma banda wanda aka kashe a tasha banda wanda ba a je aka ɗauki hotonsu ba me aka yi muku sai kun yi jawabi fa lalle ya kamata ku yi jawabi ku gaya wa duniya ga abin da aka yi muku don ya kamata hausawa nan su daina yin abin da suke muku kar ku sake musu irin wannan kisan idan ku ba a yi muku komai ba yanzu ku ba kwa tunanin cewa kuna da mutane a kano kuna da su a kaduna kuna da su a jigawa kuna da su a yobe kuna da su a maiduguri kuna da su a sokoto kuna da su a kyabbi kuna da su a katsina a nan yanzu arewa akwai inda babu wani bayarabe ko inyamuri kun manta cewa akwai wuraren mu ma da ku ne kuka fi kowa ma dukiya kun manta akwai dabbancin da ya wuce wannan ka je ka ɗauki mutumin da yake da gata musulmi ɗan arewa da yake da cikakken gata yake da ɓangarensa yake da arziki ka je ka masa wannan mugun kisan gillan kuma akwai jelar ka kai kuma a wajensu yanzu misalin inyamuri ko inyamurai yanzu a garin nan fa akwai unguwa ga baki ɗaya ɗungurungum unguwa duk inyamurai ne gabaki daya a cikin gidaje suke ginawa na na kata'i gidaje da kasar abuja ba musulmi ko daya a ciki ko muna faɗa muna maimaita gwamnati ta duba musulmi ko dai babu a kano fa suna da unguwar da in sun kafa gate shikenan in sun rufe ba wanda zai shiga sai su ko musulmi ɗaya babu ko masallaci ɗaya babu unguwar tana nan ba wai fa sabon gari ba sabon gari akwai musulmi yarbawa akwai musulmi inyamurai akwai musulmi terawa akwai musulmi waye akwai unguwar da yanzu ko musulmi ɗaya babu a ciki gaba ɗaya was it not a threat to a muslim umma ko to a kano citizens a garin mu fa kuna da wurin da ku ku kadai ne ba wanda ma zai je sai fili a wurin ba a ashadu Allah ilaha illallah ba a kiran sallah wurin in wannan yana nuna wani ba yana nuna cewa bahaushe yana da son zaman lafiya ba yana son zaman lafiya a cikin mu fa cikin unguwannin mu fa wallahi tallahi kuke da shaguna da chemist chemist da wayewa a tsakiyar mu wallahi a garin nan najin ba wata unguwa da zan iya warewa a ce wai wai babu wani kabila wadda ma zaka iya cewa ba musulmi ba suna nan a zaune a cikin mu tsundum ba ta maganan ƙauyuka akwai ƙauyukan mu kam da wallahi duk wani babban shago ma ba na musulmi bane wallahi a cikin ƙauyuka local government din nan muna zuwa muna gani sai ka je ka ga layi ake yi yamuri ne ya zo ya zauna shi yake da provision store a gurin yake sai da komai har wake yana sayarwa har kalwa har daddawa har tattasai da tumatir har omo har sabulu har man gyada komai yana yi mutanen ƙauyen su zo su yi ta masa bauta suna masa hidima wallahi suna nan ba za su yi rugu ba a cikin tsakiyar ƙauye wani gurin wallahi mota ma ba ta shiga sun je sun yi karfi a ciki Najeriya Allah ya yi mu muna da different tribes da kabilu da masu addini daban-daban da waye-waye sauransu aka Allah ya kaddara zai haɗa mu zauna amma ku kun sani cewa musulmi sun fi ku kuma sun fi ƙarfin ku mun fi ku yawa kuma mun fi ku ƙarfi in magana ƙarfi ne wallahi mun fi ku ƙarfi amma mun fi ku son zaman lafiya ne wannan abin da aka yi ya munana ashe da shi Allah wadare da wannan aiki kada Allah ya sa wannan abu ya sake maimaituwa kuma ya kamata ku sani yanzu bai rabe a ƙasar nan wai har ya isa ya ce wai zai kashe bahaushe ya kamata ku sake wa kanku tunani fa ko kuma suwa a suwa kuma ko wani wani inyamuri har ya ce zai je kashe wai bahaushe musulmi saboda musulmi ne ci saboda yana garinsa ko yanzu ana kashewa ku yanzu idan ana kashewa kowa za a je a kashe wanda suke wurinsa ina jin asarar da za ku yi ta fita kowa yawa mu mun sani cewa mu din mun fi ku ba da dama mu ba ku dama ku shiga cikin mu ku zauna ku miƙe kafa sama da yadda kuke mana mu mun sani musulmin mu a kudu ba su da wata sana'a mai karfi a wasu a wasu jihohin in ka ga musulmi ko dai dan tonan kabari ne ko kuma shushaina ne ko mahauci ne ko yankan farce ko shara ko gadi da yawa a cikin jihohin nan na kudu ba su yadda wani mutum musulmi dan arewa ya shiga ma yayi wani karfi ba wallahi ba za su bari ba mu mun sani ba amma ni nan na sani a kano da wahala kaga wani kafiri a nan kano wai ka gan shi wai yana kan farce ba mu da shi masu ƙarfi ne su ne masu manya-manyan shaguna na taya shaguna na karafuna shaguna na sapphire part ko a gan suna tonon kabari ko a gan suna wani aiki sana'a ta kaskantacciya to yaya aka yi mu muka ba ku dama kuka yi ƙarfi a nan kuka zuba dukiya muka zuba muku dukiya mu ma muka yi ta sayan kayan ku mu zauna mu jira ku ku je coci ku dawo mu sayi kayan ku a zo faɗa na ƙabilanci musulmin mu su tsaya su kare muku shagunan ku ku shiga gidajen musulmi ma ku zauna yaya mu kuma a can ba ku barin mu mai wannan ban sani ba idan na faɗi kuskure akwai yan cirani masu zuwa cirani za su ba ku labari haka ba lokacin nan da aka zo wata mata da aka ce a nan ta zagi annabi ta yi waye da sauransu wannan maganganu da aka ta yadawa aka yi abin da aka yi a Kano haka fa a Fatakwal aka je aka yi ta yanka mu Hausawa aka yi ta kashe su aka yi ta yan uwa da suke can suna ta bada labari suna suna suna bugo waya suna faɗa kullum sai an kashe bahaushe biyu uku hudu kullum suna ramawa suna waye da sauransu amma nan malamai suna cewa ayi hakuri gwamnati tana cewa ayi hakuri kar a dauki mataki alhamdulillah kuma ana da'awa gwamnati ana da'awa malamai amma abin da muke gaya muku cewa ba za fa mu yadda mu bari wannan abin ya ci gaba da gudana ba fa kada mutum ya taba tsammanin cewa kuma zai rinka samun wasu ma sun yi wannan bari wasu zo da jaddadawa wanda yake cikin gidan gilas bai kamata ya rinka wasan jifa ba ko ba ka bane ba so anan sakon da muke bayarwa shine wannan abin da aka yi ba mu yadda ba kuma ba mu yafe ba kuma dole tun da akwai gwamnati mu mun tarbiyyantu da biyayya ga gwamnati da biyayya wa malamanmu gwamnati ta ce kada a ɗauki mataki a yi haƙuri a jira za ta ɗau mataki mun ji a jarida mun ji an faɗa muna neman a implementing a tabbatar cewa sai an biya su diya kowane mutum ɗaya sai an biya diya da aka kashe shi kuma gidajen da aka kone jihar osun sai ta sake gina gidajen nan gaba ɗaya a biya su kamar yadda nan an taɓa kashe muku wani ɗaya biyu an je an biya muku diya ko ba a biya ba to muna jiran gwamnati ta yi bayani musamman gwamnatin kano ta yi bayani a biya diya waɗancan da aka kashe mana a can wasu a biya diya a biya shine zaman lafiya a biya diya ku kuma mutane musulmi ku yi haƙuri mu a aƙidanmu da bayarabe da inyamuri da tibi da jukun da bafulatani da bahaushe duk ɗaya ne inda suna kalmar la ilaha illallah karmal ƙabilanci faɗan ƙabilanci mu ba namu ba ne dan da muna yi da labarin ya sha bamban tantanin da an gama abin da aka gama amma addinin mu ya hana mu an hana mu faɗa dan kabilanci kuma ba za mu taɓa yin faɗa dan kabilanci ba kuma ba mu yarda da faɗa da kabilanci ba amma wannan ta'addancin da aka mana bai hana kuma mu nuna simfati ga yan uwanmu da aka kashe mana ba mu tausaya musu mu yi musu addu'a kuma mu bi musu kadu federal government general muhammadu buhari akwai hakkin talakawa a kanka waɗanda aka kashe ka biya diya ka sa gwamnan nan ya biya diya ku bi kadu lalle kuma a kama waɗanda suka yi wannan ta'addanci a ɗau mataki a kansu amma barin wannan ya ci gaba da gudana a yi shiru a ƙyale kawai a bashi ana ta rubutu a biro har abun ya zo ya ɗau lokaci to mutane ba mantawa suke ba amma yanzu ku gode wa Allah malamai sun ta wa'azi an ce a yi shiru an ta hudu ba an ce a yi haƙuri kuma yanzu ma muna faɗa kar wanda ya ɗauke wani mataki ba aqidan mu bane ba addinin mu bane ba a ce a ɗauki mataki a je a rama ba ba a ce ai kaza ba amma kuma lalle ne mu bi kadu gwamnati kuma da take tsakiya ta neman musu hakkin su a biya su diya a gina musu gidajensu a dawo musu da jarinsu kuma a tabbatar da su su samu gindin zama a wannan wurin in ba haka ba mu ma duk wani kabila da yake nan arewa ya tashi koma gidansu wannan shine hakkin yan uwanmu akan mu kuma bai kamata mu yi shiru ba ya kamata mu musu addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu Allah sa aljanna ce mu koma su Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya akwai wani abu kuma a ƙasa shi wannan rikicin idan kun nutsu shirya shi akai akwai wata manufa ne a ƙasa amma za ta bayyana ina fatan kuna fahimta akwai waɗanda kwata-kwata ba sa so ƙasar nan ta zauna lafiya so suke a rinka hargitsi da hayaniya a lokacin da ake hargitsi da hayaniya ake zubar da jini a lokacin su kuma suke samun kuɗi to sai ake ganin bari a taɓa a haɗa wata ƙabila babba a najeriya da wata ƙabila babba a najeriya bayarbe bahaushe bari a haɗa su rikici yadda ƙasar za ta rikice a yi ta kashe-kashe yarbawa su kashe hausawa hausawa su kashe yarbawa kasar ta rikice ga halin da ake ciki a zo a shiga halin kakani kayi wayo Allah mun shiga uku watakila soja ma ya zo ya karba watakila wasu sai ta hijira watakila kasar ta ruguje watakila watakila watakila to shi ma wannan wani abu ne a bayan kasa da ake kimtsa shi ake shirya shi kar ku manta da shi kada mu zama wawaye wani zai iya zuwa ya haɗa ka da makocinka da kuke zaman lafiya da shi sai ya haɗa ka faɗa da shi don ya ci ribar faɗan idan kuna fada a lokacin zai iya zuwa ɗebe dukiyarku to shi ma akwai wannan kar ku manta da shi kuma bincike yana nan yana gudana a bayan ƙasa wato kitimurmurar da ake a ƙasan nan abun ya wuce duk yadda kake tsammani amma mun san Allah yana son mu kuma Allah yana kaunar mu kuma za mu zauna lafiya insha Allah Allah ya ji kan wanda suka mutu Allah ya sa aljanna ce mu koma su Allah ya tsare mana rayukan mu Allah ya sa kuma mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko ta bar shi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh